lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتموهم مما, لله مما لله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا فمن يكرهن فإن الله من بعد كراههن غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردن تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم جاء من كان أكرتمنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم مكبادا kisar cewa saiduna hassan jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da cewa idan masu ma'aurata sun kasance koko wadda za su ke so su auren fakirai ne to Allah zai wadatar da su wani yazo ya koka masa talauci yace masa yayi aure kuma aka yi dace har ya kai ga sayan doki ya har ya zama ya sayi hadimi wadda zai hidimta masa ya zama mai kudi kenan to wani ko ya zo wajensa ya ce masa shi ma yana kukan talauci din sai ya ce masa shi ma ya yi aure to shi kuma wannan da ya aure din sai talaucin bai gushe ba ya ci gaba da fama da talauci din sai ya sake dawowa ya samu sayyiduna hassan bin ali ibn abi talib ya ce masa na nema koko na yi kukan talauci ka ce in yi aure amma talaucin har yanzu bai kyale ni ba sai ya ce to ɗallika ka sake ta matar to sai ya sake ta sai yake cewa da na kasance na yi tsammanin kana cikin in ya kunu fukara'a yugnihimullahu min fabli ne na ɗauka kana cikinsu ne amma da kai auren talaucin bai gushe ba to shi sa na gane cewa kai kana cikin wa in ya tafarraka yugnillahu kullum min sa'atihi kenan cewa idan abu ya gagara idan ma'aurata suka rabu to kowa Allah zai azurta shi a cikin kowane ɗaya daga cikinsu ya samu sauƙi tunan ne bayan ya sake ta ɗin sai shi arziki ya zo masa kenan shi yana wa in ya tafarraka yugnillahu kullum min sa'ati ne baya cikin in ya kunu fuqara yugnihumullahu min fadli to haka dai abin yake amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mana cewa duk wanda yake da dama yin auren shi yafi alheri a gare shi idan kowa ba zai iya kamewa ba nan kan wajibi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama ku auri mata wadda suke son ku wadda kuma suke aihuwa saboda zan yi alfahari da ku ranar tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan aya da za mu ci gaba yau ayar ta sauka ne akan abdullahi bin ubai bin salul wadda a kansa ayan ta sauka saboda yana sayan kuyangi mata sai mai da su kamar jari ya sa su su ringa zuwa suna lalata suna tara masa kudi kuma ya zama wa'insu daga cikinsu ba sa so a dole sai ya ringa tilasta su su ringa yin haka to har aka yi karan hakan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai allah ya saukar da wannan aya allah yake cewa وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا الذين لا يجدون نكاحا yau wannan akwai bayanin a gaba kenan wallazina la yajiduna allazina la yajiduna nikahan sani waɗannan wadda ba su samu aure din ba to wal yasta'fif su kame idan an yi an yi auren ya samu saboda babu abun ya gagara to a kame hatta yughniyahumullahu min fablihi har zuwa lokacin da Allah zai wadatar da masu neman auren a cikin arzikinsa ya ba su arziki din to su kame kasu ce za su je su yi lalata saboda aikata zina abu ne wanda yake haramun shi zama da mace ba kaman abinci ba ne abinci idan mutum ya rasa shi zai iya mutuwa in bai samu abinci ba amma don mutum bai aure ba zai mutu ba to shi yasa abinci shi aka yarda cewa idan mutum ya rasa shi to ko ta hanyar shufa ta kwace ma mutum in ya ga wanda ya fi karfi yana rike da abinci ya tabbatar ba zai samu abinci ba zai iya zuwa ya wabce ya karba ya ci da yi kuma laifi ba yasa wata rana ake cewa wani mutum yana jin yunwa sai ya zo ya samu mutane suna cin abinci sai kawai ya sa hannun sai kama ci sai aka ce ah malam wa ka sani sai ya ce tuwo ya ce tuwo ya sani to don haka duk yadda mutum zai yi ya samu ya ci nan babu laifi har mushe ma da yake haramun an halatta mutum idan laruri ya yi amma batun aure Allah ya ce alladina la yajiduna nikahan to waliyastafif su kam su kame hatta yughnihumullahu min fablihi har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa walladina yabtaguna alkitaba sani waɗannan wadda suke neman a rubuta musu kataba bayi ma'ana wadda suke nema a 'yanta su a rubuta musu fansa su biya mimma malakat aimanukum daga wadda hannun damanku suka mallaka na daga bayanku maza ko bayanku mata to Allah ya ce fakatibuhum ku yadda ku karbi fansan ku rubuta musu fansa din in alimtum fihim khaira in kun san akwai alheri a cikin abun da suka nema na fansan su ɗin suna da amana sannan kuma suna da iko bisa za su iya rike kansu ba za su zama sun shiga wata hanya mummuna ba to idan suka nemi fansan Allah yana umurtan mamallaka bayin da su yadda su karbi fansan su rubuta musu fansan wa atuhum min malillahi alladhi atikum sannan kuma Allah ya ce wa atuhum idan suka nemi fansan ku ba su min malillahi daga dukiyar Allah allazi atakum wacce dukiyar da ya ba ku malamai suka ce nan ana umurtan shugabanni ma'ana kenan koda daga cikin baitul mal idan an sani cewa wannan bawan da yake neman fansa mutumin kirki ne zai iya rike kansa ko mutumiyar kirki ce za ta iya rike kanta ba za ta shiga wani hanya na fasikanci ba to koda a cikin dukiyan baitul mal Allah yana umurni a fitar da wani a ba su su yanta kansu min malillahi allazi atakum kenan ko kuma ma dukiyar da ku Allah ya mallakar muku ku kuna fitar da zakka a ciki to a koda a cikin kudin zakka ne sai ku fitar ku ba su don su intar da kansu tunda sun nemi fansa din to anan wasu malamai sun ce fatu wa'atuhum din nan umurni ne na halaccin yin haka ba wajibi bane ba amru wujubin bane amru ibahatin ne mana ya halatta ku ba su idan sun nema ba wai dole sai ku ba su ba amma imamu shafi'i shi ya tafi akan dole a ba su na amru wujubin ne shi a wajensa mimma lillahi allazi atikum wala tukrihu fatayatikum alal bighai to wannan shine maganan da muka faɗa na shi abdullahi bin abdullahi ibn ibn salul din nan da muka faɗa shine wanda Allah yake magana a kansa anan yace wala tukrihu fatayatikum kada ku tilasta ku yangin ku mata alal bigai bisa su je su aikata zina kar ku tilasta su kamar yadda muka ce shi din yake yi zai siyo bayi din ya sa su su ringa yin zina suna tara masa kuɗi sun zama masa kamar hanyar neman kuɗi Allah ya ce to kar a yi haka kada ku tilasta su alal bigha'i bisa wannan aikata zina in aradna tahassunan in dai sun riga sun nemi su kame ba za su yi zina ba ba sa bukatan yin zina to kada ku tilasta musu aikata wannan zina din ma'ana ba kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya hana litabtagu aradal hayatid dunya ku yi wannan tilastin kuna neman su yi aiki na lalatan saboda neman wato bukatu na duniya kayan duniya ku tara abun duniya kada ku yi haka inji Allah tabaraka ta'ala wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta mata ku yangi akan su aikata zina to fa inna Allah sani Allah min ba da ikirahin na gafurur rahim shi ubangiji mai gafara ne gare su su matan min ba da ikirahin na bayan tilasta su da aka yi dole ba da son ransu ba su kan ba su da laifi amma shi wadda ya sa su ɗin shi ko zai haɗu da Allah zai azabta shi akan wannan laifi da ya yi ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين كلوا من قبلكم وموئذة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئذة للمتقين الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا آيات مبينات حقيقة الله يا سوق الدار ayoyi bayyanannu filla-filla ilaikum zuwa gare ku ko al'umman duniya al'umman musulmi na saboda ku ɗauki izina irin abun da ya faru da sayyida aisha radiyallahu anha akan wannan yarfe da aka ringa mata ai wannan aya ne abun izina gashi nan Allah tabaraka ta'ala ya fito a cikin littafinsa ya tsarkake ta wajen ayoyi guda goma sha shida na cewa abin da ake zarginta babu shi to wannan abun ya faru min allazina khalaw min qablikum daga wadda suka shuɗe gabaninku su ma sun samu irin wannan jarrabawa saboda annabi yusufu alaihi salatu wassalam ai ya samu jarrabawa zamansa dalilin zamansa da ainihin mai gidansa har ya kai ga matar ta nemi ta yi lalata da shi yaƙi wadda yaro ne da yake kwance a kan tsumma na aihuwa shi ya faɗa cewa annabi yusufu bai nemi matar ubangidansa ba ita ta neme shi kaga wannan annabin allah ne shi ma ya samu jarraba irin yadda sai da aisha ta samu kenan haka nan maryam mahaifiyar annabi isa ai lokacin da ta zo da annabi isa suna tambayanta daga ina ta samu ɗa sun san ba ta da miji kuma ita mutumiyar mana iyayenta mutanen kirki ne ma kana abukim ra'asau wa ma kana tummuki baghiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا ita ma ta samu wannan jarrabawa akan ɗanta to wannan duka ayoyi ne Allah yake bayyana su a cikin littafinsa don ya zama mau'izatan lil muttaqin ya zama wa'azi ne ga masu tsoron Allah su san cewa ana iya yin jarrabawa wa bawan Allah a jarrabe shi da wani mummunan abu yana daga cikin jarrabawa akwai wani daga cikin manyan waliyai a wani zamani da aka yi saboda jarrabawa na imtihani na makiya ainihin makiyansa suka takalminsa bai sani ba suka sa alkur'ani wasu ayoyin alkur'ani a ciki suka ɗinke suka kawo matakalmin bai sani ba ya ringa sawa yana takawa sai suka ce ai wannan ana ganin sa kaman wali bawan Allah ai ba mutumin kirki bane mutumin banza ne ga ai ayoyin Allah ma yake takawa yana tafiya akan su shi ko bai sani ba aka ce to a duba takalmin aka duba aka ga wannan ayoyi din saboda jarrabawa na ainihin makiya din ba yadda baya faruwa Allah ya kare mu kiyaye
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبيح ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويقرض الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويذب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله تبارك وتعالى يا بياني أتكون ونن آيوي ودعنني معك سامو سونا سورر ake kiranta suratun nuri saboda a cikinta akwai maganan Allahu nurus samawati wal ard Allah tabaaraka wa ta'ala yake fadi a wannan ayan yace Allahu shi Allah dai mahalicin sama da ƙasan nan mai kowa mai komai shine nurus samawati wal ard shine hasken samai da ƙasai malamai suka ce a nan da Allah ya ce nuru samawati wal ardi ma'ana shine zunurihima shine ma'abocin hasken sama da ƙasa saboda shi Allah ba a ganinsa baya misaltuwa da wani abu laisa ka mislihi shay to nan suna daga cikin ayoyi wadda suke sai an musu tawili ma'anansu ya fito a fili kenan in an ce Allahu nuru samawati wal ard ma'ana Allah shine ma'abocin hasken sama da ƙasa shine ma'abocin ko kuma Allah shine mahaliccin sama da ƙasa din ko kuma Allah shine mai haskaka sama da ƙasa duk yana iya dauka Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi misalin wannan sifa ta haske din nan da Allah tabaraka wata'ala yake magana yace misalinsa kamishkatin fiha misbah kamar misalin wato mishkat shine irin abun da mutanen da in sun yi gini sai su dan yi wani an wani loto haka ba window bane amma inda ake aje haske ne haka sai su dan yi shi wani dan rami a jikin gini haka amma ba window bane to sannan ana aji abun haske a wannan wajen to shine asalin mishkat to misalin wannan hasken kaman shi wannan din ne fiha misbahun a cikin wannan dan kewayen akwai fitila a ciki wadda tana da ainihin lagwaninta yana haskawa fiha misbah almisbahu fi zujaja shi ita fitilar kuma ta kasance a cikin wani kaman kaskon karau kaman irin kwalba haka wadda gashi nan mai ƙarfi ne amma mai haske ne shi kansa mai haske ne wadda yawanci masu yin abu na haske kaman yanzu wannan globe na wuta din nan daman za a yi shi yadda zai ba da haske in haske ya shige shi to zai haskaka ya ba da haske shi ma kalan yadda yake din zai ba da haske to shine Allah yake cewa almisbahu fi zujaja ita wannan fitilan tana cikin kaman wannan kaskon karau din kaman wannan glashi din haka almisbahu fi zujaja azujajatu ita wannan kaskon karau din wannan haske din kaman zujaci din kaman kwalbar ita ma ka annaha kaukabun durriyun ita da kanta ta kasance kamar tauraro ne mai haske ita din ma kanta kenan bayan wato hasken fitilar wannan gilashin ma yana nan kamar wani abu ne mai haske kamar hasken tauraro wadda yake mai haske sosai wadda yake haskakawa a cikin gilashi din المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة كما shi wannan fitilar tana huruwa ne tana kunnuwa ne min shajaratin ma'ana min zaiti shajaratin daga ainihin main wata bishiya mubarakatin bishiyar kuma mai albarka sai Allah ya ce zaitunatin ita ce bishiyan zaitun badali ne akan shajara kenan wato ita fitilar tana huruwa ne daga man zaiti mai na man zaitun bishiya na zaitun wannan bishiyar kuma mubarakatin mai albarka ce ita wannan bishiyar ko kuma a inda take fitowa wuri mubarakatin take fitowa wuri mai albarka shine a sham inda aka yi annabawa kusan mutum saba'in a wannan waje din shi yasa Allah ke ce masa wuri ne mubaraka to shajaratin mubarakatin la sharqiyatin wala gharbiyya a ya kadu zai tuwa ko la sharqiyatin la sharqiyatin wala gharbiyya ita wannan bishiyar ba a gabashin gabas take ba ballantana rana ya mata illa don bishiya idan ba ta samun ɗan limshi wani lokaci kullum rana take samu to za ta iya samun illa to ita ba a shar'iyya take ba ba ta jihan gabashi gaba ɗaya yadda rana zai mata illa gaba ɗaya ba la gharbiya sannan kuma ba ta jihan yammaci take ba inda ba za ta samu hasken rana ba ma'ana kenan tana iya samun hasken rana tana iya samun inuwa kenan za ta yi rayuwa mai kyau mai ni'ima kenan la sharqiyatin wala gharbiya yakadu zaituha yudhi Allah ya ce ai zaituha man wannan bishiyar na zaitun ɗin shi kaɗai ɗinsa ya kadu yudi'u ya kusata ya ba da haske-haske mai yawa shi kaɗai banda ma hasken fitilar da take banda hasken wannan kaskon ƙarau ɗin to wannan mai ɗin ma ya kusata ya ba da haske-haske mai yawa walau lam tamsas hunar ko da wutan haske bai taɓa shi ba to shi yana da yana da wannan nasa hasken don haka shi wa huwa nurun ala nurin shi wannan ya zama kenan haske akan haske haske akan haske an yi maganan wannan kewayen ga ainihin fitila da lagwaninta tana ba da haske ga glashin shi ma mai ba da haske ga shi man ma mai ainihin ba da tacaccen haske ne to ina shi yasa Allah ya ce nurun ala nur haske ne akan haske yahdillahu linurihi man yasha Allahu Allah yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda ya so linurihi ga wannan haske nasa wa yadribu Allahu al-amsala Allah ya ce yana buga misalan nan linnasi nan ga mutane don su fahimce su ya zo kusa da fahimta su su fahimta wallahu shi Allah dai alimun masani ne bi kulli shay'in ga kowane abu malamai suka ce to Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja az-zujaj ka annahu kawkabun durri yuqad min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wala garbiya yakadu zaituha yudhi har zuwa karshe ya an yi bayanin yadda abun yake malamai masana suka ce abinda Allah yake nufi da wannan haske Allahu nuru samawati wal ard Abdullah ibn Abbas ya fassara shi da Allah yana nufi Allahu hadis samawati wal ard Allah shine mai shiryar da dukkan halittar da take sama da ƙasa shine ma'anan Allahu nuru samawati wal ard ma'ana Allah ya sifanta hasken nan da shiriyarsa ya sifanta shi da ainihin shari'ar da ya aiko wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa wannan shari'ar addinin shine nuru samawati wal ard wayansu malamai kuma suka fassara cewa Allahu nuru samawatin nan walarab shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Sheikh Muhammad Bello Gondu kanin Sheikh Uthman bin Hodiyo a tafsirinsa Diya'ut Tawil ya fassara ya kawo wannan fassaran cewa Allahu nuru samawati wal ard shine annabi Muhammadu ya shine shine nuru samawati wal ard sannan almishkat da Allah ya faɗa cewa kaman ɗan wajen zaman misbaɗin nan shi ne ƙirjin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mana alam na shara halaka sadarak wa ba na an kawizirak sannan almisbah da Allah ya ce almisbahu fi zujaja ya ce misbahun shi ne ma'arifa na annabi Muhammadu ma'arifansa da Allah shi ne misbaɗin sannan azujaja wannan kaskon karau din shine qalbuhu sallallahu alaihi wasallama zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ash-shajaratul mubaraka ita kuma ita ce wahayi kenan wahayin da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shajaratun mubaraka din kenan sannan az-zait da yake cewa yakadu zaituha yudi wadda man shi kansa ya kusata ya haskaka ya zama mai ba da haske haske mai yawa shine yace hujjoji da ainihin dalilai da suke cikin zukatan manzan suke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sune azzait sune wannan mai din sannan Allah da yace la sharqiyatan la sharqiyatin wala gharbiyya din nan ita bishiya ce wadda ba tana gabashi ba ba tana yammaci ba abinda suka faɗa su ne suka ce ma'ana al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ta keɓanta da wayansu jama'a daban ba ma'ana addinin musulunci bai keɓanta da wata jama'a daban suwa ne ba larabawa ne ko ko turawa kaɗai ko a jama'an gu kaza ba a'a dukkan halittar Allah gaba ɗaya duk wanda ya karɓi saƙon Allah ya zama na Allah sannan babu wani wuri da za a ce wuri kaza iya shine kadai na jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina na jama'ar annabi ne to kenan sun zama la shar'iyatan wala garbiya kenan to haka wasu malamai suka fassara Allahu nuru samawati wal ard mhm
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله تبارك وتعالى يأتي شني نور السماوات والأرض كمر أولا آيان kamar an tambayi ubangiji wannan haske kam na Allah idan an fassara shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ko an fassara shi da shari'a addinin musulunci to a ina za a samu wannan hasken Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa za a samu wannan haske ne fi buyutin a cikin gidaddaji azinallahu wadda Allah ya izini an turfa da a ɗaukaka gidajen su ne masallatai a ɗaukaka darajarsu a girmama su fiye da sauran wurare a gari gaba ɗaya ana so ya zama wajen ibadan mutane su ɗaukaka shi su girmama shi fiye da sauran wuraren da suke kwana tun haka wannan haske na Allah ana samunsa ne a cikin masallatai saboda imani da kusanci da Allah a masallaci ana ake samunsa saboda nan ne cibiyar ibada gaba daya sai Allah ce to fi buyutin azinallahu an turfa a cikin gidaddaji da Allah ya izini a ɗaukaka su wa yuskara fi hasmuhu sannan kuma a ambaci sunan Allah a cikin masallatan yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalun a cikin wannan masallaci rijalun akwai wa'yansu mazaje la tulhihim tijaratun wadda kasuwanci bai shagalatar da su wala bai'un ba ainihin kasuwanci da yake shagalatar da su an zikrillahi gabarin ambatan Allah wa iqamis salati da kuma tsaye da sallah yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal saboda suna yi wa Allah tasbihi da safe safiya da yammaci duk suna yi wa Allah tasbihi a kowane lokaci wannan rijalun din nan ta sauka ne ana maganan kenan mazaje muhajirai munan asalin mutanen muhajirun eh wadda suka hijira daga makka suka koma madina suka ci gaba da kasuwancinsu amma kasuwancinsu bai hana su ibada ba su Allah yake yabawa yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salah ainin kasuwancin su bai shagaltar da su gabarin ambatan Allah ba bai shagaltar da su gabarin zikiri ba suna yi wa Allah tasbihi suna sallah safe da yamma koko suna yin zikiri safe da yamma to wannan irin waɗannan ayoyi su suke ƙara tabbatar mana da cewa abinda shehunanmu suka ɗora mu a kai mu ambaci Allah umarni ne na Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce a yi mai zikiri ya ce a tuba duk ƙur'ani ya tabbatar da wannan zikiri ya ce a yi da yawa ya yi allazina amanu zkurullaha zikran kasiran wa sabbihu bukratan wa asila yana cewa abun nan ya yi allazina amanu yana cewa idza qadaytum manasikakum ko fazkurullaha ka dhikrikum wa aba'akum aw ashadda dhikra wani waje yana cewa alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak duka dai zaka ji maganan zikiri Allah yana fadin sa da haka masallaci wurin sallah ne wurin zikiri shi yasa yawanci duk inda kaga bayin Allah suna lizimtan masallaci sai sallah sai zikiri kuma da wannan ne Allah yake alfahari da bayansa wadda suke ambatansa yake alfahari da su akan mala'iku lokacin da mala'iku suka ga halittan annabi Adamu Allah ya ce musu zai sanya halifan Allah a bayan ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atas'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun suna cewa yanzu ubangiji zaka sanya halifanka a bayan ƙasa halifofinka a bayan ƙasa wadda za su zo suna ta kashe kawunansu suna zubar da jini da makamantansu duka mala'iku sun faɗi wannan Allah ya ce a akwai abin da na sani wadda ba ku sani ba to da Allah ya darjata annabi Adamu ya sanar da shi sunan nakin abubuwan da mala'iku ba su sani ba Allah yake cewa allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم aka ce su faɗa sunannakin waɗannan abubuwa suka ce ba su da sani Allah ya ce to annabi Adamu ya faɗa musu wa allama Adama lasma'a kullaha sai annabi Adamu ya gaya musu duk sunannakin abubuwan to daga ƙarshe Allah ya umarci mala'iku su masa sujada to bayan nan to al'ummarsa ma jama'arsa shi annabi adamu duk sanda musulmi suka shiga masallaci suka yi sallah suka ringa ambatan Allah ba su fita masallacin ba har wata sallah ta zo to Allah sai ya yi wa mala'iku gori ya ce ina ku da kuke cewa zan turo wa'insu bayina za su zo su yi barna a bayan ƙasa to ga sunan a cikin masallaci suna ta ibada tun wata sallah har wata sallah to wannan duka fi buyutin azinallahu an turfa ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله يتي سنة ونن أبوبوا دكا يكافون يوما سنة جنس أورون وترانا تتقلب فيه القلوب والأبصار wadda zukata da idanuwa za su ringa jujjuya suna tsorita saboda wannan ranan shi yasa suke kiyaye kansu suna ibada
ليجزيهم الله آثن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تبارك وتعالى yace sun kasance suna yin waɗannan abubuwa na zikirin Allah da ainihin salloli kasuwanci bai ruɗe su ba suna tasbihi wa Allah tabaraka ta'ala duk sun yi wannan suna kuma tsoron jujjuyawan zukatansu firgitansu da idanuwansu idanuwansu a ran tashin alkiyama yasa suke wannan Allah ya ce to mun mu kuma mun sa musu wannan liyazihumullahu saboda Allah zai saka musu a hasana ma amilu da mafi da mafi kyawun abin da suka aikata mana Allah zai saka musu da fiye da abin da suka aikata zai ninninka musu zai ba su ladan abin da suka yi nan wa yazidahum min fabli kuma zai musu ƙari a cikin falalarsa bayan ya musu sakayya din dama idan mutum ya aiki guda ɗaya Allah ya bashi lada goma idan yana yi yana yi ya ƙara kusanci da Allah har ya zamto idan ya yi ɗaya za a ba shi ɗari ko misali habbatin nan ba ta sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yuda'ifu liman yasha har aje a yi zama tsakaninsa da Allah babu lissafi shi bawa in yi nisa wajen ibada zai zama inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab to Allah zai kai mutum wannan matsayin idan ya tsaya cikin ibada wallahu shi Allah dai yarzuku man yasha'u yana azurta wanda yaso bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba والذين كفروا آمالهم كسراب بقيعة ياسفه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده خفه حسابا والله سريع الحساب والذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفيه حسابا والله سريع الحساب Allah ya faɗi sakayen da zai yi muminai wadda suka aiki na gari to sai yake magana akan kafirai yace wallazina kafaru amma sani waɗannan wadda suka kafirce a amaluhum sukan ayyukansu ko da sun yi aiki mai kyau tunda babu sharaɗin imani aikinsu zai zama kasarabin biƙi'atin kamar misalin kawalwalniya ne biƙi'atin da take a wuri wadda yake faƙo kawalwalniya shine abinda yake bada kaman alaman ruwa-ruwa ko wuri idan rana ta yi rana sosai to sai zama sai ka ringa hango alamar ruwa-ruwa sai ka zo ka ga babu ruwa to shine sarab da larabci kenan shine kawalwalniya to su waɗannan wadda suka kafirce aikinsu zai zama kaman kawalwalniya ne a wuri wadda yake mai faƙo anan aka fi samun daman kawalwalniya din kenan ga aiki ba aiki da ga mutum in kafiri ne yayi kyauta ya kyautata wa mutane yayi ayyukan alheri yayi bohol yayi waye ya gina makaranta ya gina komai in dai babu imani to ya zama kasarabin biqi'atin ne kamar kawalwalniya ne a wuri wanda yake mai fako wadda yasibu zama'anu ma'a yasibu zam'anu ma wadda mai jin kishirwa yana tsammanin wannan kawalwalniyan ruwa ne yana tsammanin ruwa ne saboda yana tare da tsananin kishi Allah yake buga misalin aikin kafiri kenan kaman haka hatta idza ja'ahu har sai mai jin kishin ya zo wajen kawalwalniyan to lam yajidhu shay'a ba zai samu komai ba sai ya zo sai ga babu to haka kafiri idan ya aiki mai kyau a duniya duk aikin alkhairin da ya yi duk kyautatawan da ya yi wa halittar Allah tun da babu sharaɗin imani to kaman misalinsa ne Allah ya buga a nan wajen duk aikin da ya yi kamar babu ne kamar yadda wannan kawalwalniya ka je ba za ka samu ruwa ba to haka shi ma in ya je lahira ba zai samu sakamakon aikinsa a wajen Allah kamar yadda muminin nan Allah ya ce li yajzihum wa asana ma amilu wa yazidahum min fadli ba to abinda Allah yake buga misali kenan wa wajada Allah inda indahu fa wafihu hisaba ma'ana wa wajada Allah iqabahu sai dai ya samu uqubarsa a wajen Allah in ya je sai dai uquba amma ba zai samu sakayya na aikin alherinsa ba sai dai azaba dai samu a wajen Allah fawafahu hisabuhu Allah ya cika masa ainihin hisabin aikinsa mummunan aikinsa kenan a sa shi a wuta wallahu shi Allah ne sari'ul hisabi mai gaggawan yin hisabi ne aw ka zulumatin fi baharil lujji yakshahu mawj min fawqihi mawj من فوقه ذهاب ظلمات بابها فوق باب إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر اللجي يغشيه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur Allah bayan ya buga wancan misalin sai ya to ga wani misali ma bayan wanda muka yi na kawalwal ne Allah ya to ga wani misali shi kafiri yadda misalin ayyukansa suke da lamuransa auka zulmatin ko kuma misalin mutum ne ya kasance a cikin dufai fil bahri na cikin kogi bahar wato yana cikin dufai na cikin kogi lujjiyin kuma kogin ma wadda yake da zurfi yake da faɗi bayan ga duhun kogi gashi kuma a cikin zurfi gulbi sosai mai zurfi wadda kuma bayan haka zulumatun akwai wasu dufai kuma ba'dha fawqa ba'd wadda sashin duhun akwai wani duhu kuma a kansa duhu kan duhu kenan ba'dha fawqa ba'd Allah ya ce mana akwai zulmatul bahari duhun kogi ga kuma zulmatul mauji a wato kumfan kogi din ga wato kaman kumfan kogi kuma yazo hau kai sannan kuma ga duhu na biyu na zulmatul sahab wadda na girgije kenan kamar yadda za za za a faɗa ma'ana idza akhraja yadahu idan maujun min fauqihi maut ko samansa akwai kumfa bayan kumfan da yake kai bayan nan akwai sahabun girgije shi ma duhun girgije din shine duhu kan duhu kenan Allah ya faɗi duk waɗannan dufan ya tara su yace kai duhun ma ya kai matakin da idza akhraja yadahu lam yakdireha idan ya fitar da hannunsa a inda yake cikin wannan dufan hannunsa ma ba zai iya gani ba saboda duhu hasan duk abinda mutum yake saukin gani ya ganshi a kusa da shi babu kaman hannunsa saboda ido yana kusa amma mutum ba zai gan shi ba kunne yana kusa amma ba zai gan shi ba hanci yana kusa amma ba zai gan shi ba amma abin da yake kusa da ɗan adam wadda zai gan shi babu kamar hannunsa Allah ce to saboda waɗannan dubban gaba ɗaya da suka mamaye shi ko hannunsa ya ɗaga ba zai gani ba iza akhraja yadahu idan ya fitar da hannunsa a cikin wa'annan dubban da yake ciki lam yakad yaraha bai kusata ga wannan hannun nasa ba saboda tsananin duhu din Allah ce wa mallam ya tsari lahu nuran duk wadda Allah bai sa masa hasken imani ba bai sa masa wannan hasken musulunci ba to aifa ma lahu min nur babu ainihin wani haske da zai samu wadda zai shiryar da shi saboda daman Allahu nuru samawati wal ard Allahu hadi samawati wal ard Allah shine mai shiryar da sama da ƙasa yake ba da shiriya don haka in mutum bai samu shiriya daga wajen Allah ba to ba inda zai samu shiriya
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافا والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam tara shin baka sani bane ai ka sani ya rasulullah annallaha cewa ubangiji yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi man fis samawati halitta da take cikin sammai mai hankali wal ardi da abun da yake cikin kasai duka mai hankali ai yusabbihu lahu yana yi wa Allah tasbihi saboda idan an ce man fis samawati da aqil ake magana in an ce ma fi samawati shine gairu aqil amma anan duka da abun da yake cikin sammai da kasai masu hankali da mara hankalin arrin jayar da masu hankalin ne sai yasa aka ce man fi samawati wal ard duk suna yi wa Allah tasbihi wat tayru hakanan tsuntsaye ma da suke cikin sammai suna shawagi suna ainin shumsafatin wadda suke shumfuda fuka-fukansu za ga tsuntsaye a sama sun shimfiɗa fuka-fukansu suna tafiya to duk suna yi wa Allah tasbihi wani lokaci sai ga sun kame fuka-fukan sai ka ɗauka kamar fuka-fukan ne suke taimaka musu wajen yawo ɗin to sai ga sun riƙe fuka-fukan kuma kuma ba su faɗo ba a sai Allah ne yake riƙe da su kenan wa watairu safat kullun qad alima salatahu wa tasbiha Allah hakika ya san dukkan wannan tasbihai da salloli da halitta suke yi duk Allah ya san su wallahu shi Allah dai alimu masani ne bima yaf'aluna da abin da suke aikatawa ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ملك السماوات والأرض ملكا سميد كسيدك ولله سنتبتك الله halittarsa ce bayinsa ne mallakansa ne dukkan waɗannan mallakansa ne duka gaba ɗaya wa ilallahi almasir almasiru makoma wa ilallahi ta tabbata zuwa ga Allah madaukakin sarki alam tara anna allaha yuzji saban thumma yuwallifu bainahu thumma yaj'alu rukaman fatara alwarqa yakhruju min kilali وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لإبرة لأولي الأبصير ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يولفه بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من كلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يقلب يخاد سنا برقه يسحب بالابصير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لإبرة لأولي الأبصير Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da bayani akan abubuwa da yake wa halittan Allah wadda ba mai yin su sai shi alam tara shin baka sani bane annallaha cewa ubangiji yuzji sahaban shi yake kora girgije summa yuwallifuhu bainahu sannan ya tara tsakaninsa shi girgijen zai kora shi ya ta yin gabar ya ta yin gabar bayan nan wannan ya taho ta nan wannan taho ta nan sai ya tara gizagizan sun mai ya ci alhuru kaman sai ya sanya shi wani abu wadda yake mai kauri mana ɗaya kan ɗaya ya kauri ya baki fataral wadka sai ka ga ruwa ya khruju min kilalihi yana fita daga tsakanin wannan girgijen a masa hanyoyi yadda ruwan za ga yana zuba daidai da yadda zai zo wa mutane ba zai halaka su ba ba zai rusa musu gidaje ba Allah shi yake yin wannan fa wayan dulmin sama'i min jibalin sai ya sauko da wa'ansu kaman nau'in kaman duwatsu minas sama'i daga sama fiha min baradin wadda akwai kankara fiha a cikin wannan abin da Allah yake saukowa din da shi daga cikin ruwa din fayusibu bihi man yasha'u sai ya samar da shi ga wanda ya so a cikin halittarsa ya basu ko in ma na kankaran ne mai karfi ne ya rusa musu abin da zai rusa in ya ga dama ko kuma ya kawo musu shi daidai yadda zai same su za ga wani lokaci ana ruwan sai ga kankara tana faduwa akan kwanuka to za ka samu a wasu kasashe kankara idan ta zo ta jibgo a kofar gidan mutum sai an nemo cebur da gatari a tasara duk Allah shi yake wannan fa yusibu bi man yasha wa yasrifu an man yasha kuma shi ubangijin nan shi yake juyar da ruwan gabarin wadda bai nufe su da ruwan ba in ruwan nema ya ba wadda ya ga dama ko kuma a musu hadirin ga hadirin ga komai amma a kore ruwan wani waje ba za a ba su ruwan ba duk Allah shi yake yin wannan yakadu sana barqihi kuma sanabarƙihi hasken wato walƙiyansa na ruwan ya kadu ya kusata ya zahabu bil absiri ya tafiyar da idanu hasken irin walƙiya da ake din nan Allah ce yuqallibu Allahu al-laila wan nahara shi wannan ubangijin nan fa har yanzu shine yake juya dare da rana kaga dare ya shiga ya shigo rana ya zo ya ya biyo dare din wannan juya wannan fadu Allah shi yake yinsa inna la ibratan fi zalika haƙiƙa akwai abun lura fa sosai a cikin wannan ayoyi ne masu shirarwa li'ulil absari ga ma'abota basira su gane cewa wannan aikin Allah ne sannan kuma ni'ima ce gare su sannan kuma ubangijin nan shi ya cancanta a bauta masa to alhamdulillah mu a gurguje za mu yi su muna da baki da suka zo muna musu maraba da zuwa
tambayin yana son malam ya masa ƙarin bayani akan halarta in kira wani da maulana misalin ce maulana wane maulana wane ya halarcin abun yake a gurguje saboda rashin lokaci kalmar maulana kalma ce da take da fassara kamar da yawa kuma tana da cikin kalmomi masu mai fassaran kishiya ma'ana tana taba sama tana ƙasa misali maula ana faɗin shugaba ya zama maula shugaba sayyid sannan ana gaya wa bawa ma maula saboda za ka duba a tarihi in an kawo tarihin misali sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda ya 'yanta ɗin nan sai ka ji an ce maula rasulullahi wato bawan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na manta sunan bawan sauban akwai sauban yawanci a tarihi za ka ji in an kawo maganar sai a ce maula rasulullah ma'ana bawan manzan Allah kaga bawa ana ce masa maula sannan shugaba mamallaki ma ana ce masa maula Allah yana akwai sunan maula Allah yana cewa anta maulana misali a cikin Qur'ani anta maulana kai ne majibincin mu mai taimakon mu mai ainihin tsamo mu to wannan in an dauke shi ta fannin ubangiji ana kiransa maula shi ubangiji ni'mal maula wa ni'man nasir duk Qur'ani ya zo da waɗannan to sannan kuma ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ji ana cewa maulana rasulullahi qala maulana rasulullah ana faɗa to dai kalmar maulana tana ɗaukan sayyidu ko kuma nasiru mai taimako wadda yake taimako to malamai dai da yawa sun faɗa cewa za a iya gaya wa ɗan adam maulana za a iya gaya masa ah, kuma ubangiji ma ana gaya masa maula In- inna allaha wa- wallahu waliyul muttaqin misali ko inna waliyallahu allazina amanu ko allahu waliyul allazina amanu duka dai yana iya ɗauka ɗin to amma dai wanda ya kamata a gaya wa ɗin sai ya zama mutum ne mai daraja mai girma wanda ya cancanta a gaya masa ba kowa za a faɗa masa ba amma ya halatta za a iya gaya wa ɗan adam Mm.
na'am sai wannan kuma yake tambaya wai tafiyan mil lawan ne ya kamata a yi kasaru a ƙasaru ma bisa zance shahararre na malaman fuqaha'u wadda suka tafi a kai shine mil 48 mil 48 shine eh, ƙauli wadda ya fi shahara shine burdi guda hudu kenan Eh, imam abu hanifa ya ce duk tafiyan da ta kai mutum zai taka shi a nasa tafiyan kwana uku shine za a yi ƙasar na'am sai wannan ya ce za a iya yi wa mamaci hajji mamaci za a iya masa haji mai rai ma za a iya masa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da yazo wata rana wani mutum ya ce masa ya rasulullah ina da mahaifina ya tsufa bai zai haji ba kuma ba zai iya zuwa yayi ba yanzu zan iya masa haji manzo Allah ya ce zaka iya masa yana raye sannan mamaci ma ya zo za a yi masa sai dai abinda malaman fiƙihu suka faɗa musamman mai muktasar ya ce eh lalle za a yi ya masa ɗin amma zai samu ladan aikin hajji amma farillan hajjin bai sauka ba
na'am An sai wannan fahimta?
kuma ya ce eh mutum- farillan hajjin bai sauka ba amma dai duk ladan da ake ba mai hajjin za a bashi Hmm.
na'am mutum ne ya dauko sallan kasaru idan ya iso gida bai yi ba to zai cika ne ko kuma sallan kasarun zai yi a gida ƙa'idar ƙasaru daman idan mutum tafiyarsa ta kai ƙasaru to inda yake fara ƙasaru shine inda ya bar ainihin garin gonakan garin ya zamto ya basu ya yi nisa da su to daga nan ne zai fara yin ƙasaru a wajen fita kenan sai in ya fita daga inda za a ce nan garin ga gonakan mutanen garin misali ana mutanen gari kenan to idan ya fita nan zai fara yin kasar to idan ya zo dawowa ma in ya zo wannan wajen to zai aje kasar kenan idan dai har ya riga ya shigo gari bai yi ba zai cika ne kenan na'am idan aka haifi jinjiri ranar fidda kai kuma sai ya koma to za a cire masa fidda kai ne ko kuma za a cire masa saboda daman ka'idan fidda kai an ce daga faduwar ranan azumin ƙarshe na ramadana to daga nan inda rana ta faɗi duk wadda aka haifa daga faduwar rana za a fitar masa to kaga kenan ai an haife shi gobe in Allah ya kai mu za mu rufe karatunmu kamar yadda muke ta faɗi dai muna gayyatar kowa da kowa wanda ya samu dama muna gayyatansa a zo a yi wa juna addu'a a yi wa ƙasar mu addu'a mu yi wa kawunan mu addu'a mu roƙi zaman lafiya damuna mai albarka kwanciyar hankali da dukkan abin da zai kama da cigaba a rayuwarmu muna kiran kowa da kowa Allah ya kai mu gobe za mu rufe wannan karatu namu gobe laraba insha Allah kamar yadda kuma mu faɗa gobe laraba muna kuma gayyatan har yanzu da safe karfe goma da tilim atmi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an saurari tafsirin alkur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo. Hajiya Dr. Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku.